tafsirul jalalaini yace aya ta 62 innal ladina amanu wadanda suka yi imani bil anbiya'i min qablu suka yi imani da annabawa gabani kalima ta imani dan tana daukan ma'anoni daban-daban mun gane ko za mu zo mu gani wadanda suka yi imani da annaba ma'ana gabani kenan gabanin annabin Musa dan ya kawo walladina hadu da kuma yahudawa humul yahudu mun ce an saya musu suna yahudawa saboda mi saboda at-tahawwud in ji wadansu malamai suna girgiza kai suna karatun at-taura yuhawwiduna ru'usahum inda qira'ati at-taura wasu kace kuma hadu saboda ƴaƴan yahuza ne ɗaya daga cikin annabi yaqub to laraba da sun ka dauko yahuza sai suka yi tabdilin ta da dalun suka ce yahudu wadansu kuma malamai suka ce a'a daga fadar annabi Musa ne inna hudna ilayk ko ba haka ba yace to wan nasara da kuma nasara masu bin addinin annabi Isa tun daga da aka haife shi ana kiran shi nasira ko ba karan bane ko nasrana garin da garin nasrana can kasar falastin can da aka haife shi wasabiina ta'ifatun min al-yahud wata jama'a ce ta yahuda awai nasara ko nasaru sabiina akwai maganganu da dama asalin saba'a shine mutum ya bar addinin da ya bar addinin su saba'a ko ba karan bane almuhimmu dai wasu sun kace majusawa ne wasu sun kace kaza almuhimmu firkoki ne waɗanda sun shiga cikin juna wani lokaci to duk waɗanda man amana minhu duk wanda ya imani a cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir da karshe fi zamani nabiyina a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin annabin mu kenan wa amila salihan ya aikata aiki nagari bi shari'ati da shari'arsa aiki nagari yana bukatar sharuɗa uku a shiga musulunci ayi ikhlasi sannan kuma ayi shi irin yadda sunna ta karanta su ne amalun salihan kenan da an rasa irin sun su ya zama amalun salihan to falahum ajruhum suna da ladarsu ai thawabu a'malihim lada ayyukansu inda rabbihim wajen Allah wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba babu tsoro akan su akan abin da za su fuskanta saboda aljanna ta ake musu bayani ba za su yi bakin ciki ba akan abin da sun ka bari don duniya da ka barta inda kana da imani ka rabu da fitina ba ka da tsoron abin da za ka fuskanta ba ka da jin tsoron bayanka don Allah ne ke tsare bayanka ba kai na tsare ita ba ko kana da rai wani bi sai ka rasa yadda zaka yi Allah ne ke taimaka maka innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun malan yace ru'iya fi damiri amana ru'iya an kiyaye daga ri'aya ne an kula fi damiri amana a cikin damiri na amana ko wa amila da kuma fi'ili na amila lafzu man an hankalta ma lafazin shi na mutum guda ne wafi ma ba da abin da bayansa ru'iya ma'anaha an hankalta ba ma'anarta domin ma'anarta mi jami'i shi yasa an kace falahum ajruhum kaga an kace innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiqin sai an kace man amana ba a ce man amanu ba billahi wal yawmil akhir wa amilu salihan ba a ce wa amilu as-salihat ba amma sai an kace falahum ajruhum inda rabbihim ba a ce falahu ajruhu inda rabbih ba kina bin da ake son haji mun fahimta saboda su al'asma'ul mausula wani lokaci in kakkalli zatinsu na mutum guda ne amma abinda zai biyu bayan su ya zan aiki shi ko aiki ba mutum guda ga yi shi ba sai ta koma jami'i an fahimci wannan to sannan kuma akwai kira'a wala khawfa alaihim wala hum yahzanuna sai zaman to in an ce la khawfun nafyul wahdani an kore babu tsoro guda gare su to ai tana su samu biyu ko uku amma an ka ce la khawfa an kore kore da jinsin tsoro sai zama to kenan in an kawo la annafiya ce lijinsu tafi karfin ma'ana mun gane wannan ko to sanana amanu an kace kuma an kace mana amana saboda in yahudawa ne sun yi imani da littattafan su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka mi suka yi imani in ka dauki amanu kuma kristoci na in sun yi imani da annabi Isa wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu ahmad in ma waɗancan ne dukkan su an ce musu in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su imani da shi wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna ko ba haka ba duk da yake sun ce a'a ko ne annabi a ce zai imani da annabin da zai zo bayan shi almuhimmu ne mun bayyana wannan sannan amun din kuma yana aido kan mi wasu kace abinda ake nufi waɗanda suka imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sai zama to amanu su ƙara tabbata kan imanin su wasu sun kace innal ladina amanu ma yana ma'aido kan munafikai saboda bi saboda munafikai sun yi imani da bakin su amma ba su yi imani da bi ba da zuciyar su to man amana in sun kai imani da zuciyar su duk sai sun kace duk kowa shiga ciki don ba a cewa mai imani shi imani sai an samu wata ma'ana sabuwa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi ya kun kun kai imani ku imani da Allah hada min tahsil al-hasil amma na ana nufin almudawama ya ayyuhan nabiyyu taqillah annabi ka ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji tsoron Allah sai da suratul ahzab ta sauka ai kara ake nufi ka ba kanka amsa to mutai mutai ko yace to wazkur kenan wawun kenan uzkur ka ambata in akhadna mithaqakum lokacin da muka rike alƙawalin ku miwthaqu ne sai an ka ce mithaq saboda kasra ta gaba cewa daga wathiqa ne domin alƙawari abin da yake ana daur ana karfafa shi ahadakum alƙawalin ku bil amali bima fi at-taura muka ce ku yi aiki da abin da yake cikin at-taura wawun kenan wa qad rafa'na fawqakum at-tura mun daukar da dutse a saman ku aljabala iqtala'nahu mun zumbucike shi mun cirike shi mun gaggabo shi min aslihi daga asalinsa alaikum akan ku lamma abaitum qabulaha lokacin da kuka ki karbar ko kun ki karbar qabulaha karbatta ita at-taura wa qulna mun kace khudhu ma atainakum bi quwwa ku riki abinda mun ka baku da kari bi jiddin da kokari kidan da karfi washtihadin kuma da wato kwazo wazkuru ku rika ku ambata ma fihi abin da ke cikin shi bil amali bihi ku yi aiki da shi la'allakum tattaquna dan ku samu takawa tattaquna nar ku samu kariya daga wuta awil ma'asi ko wato wuta ko ku tattaquna Allah ku ji tsoron Allah duk dai wanda ya ji tsoron Allah shi ke tsoron wuta shi ke tsoron sabon Allah wanda ya ji tsoron Allah shi ke tsoron mi shi ke tsoron wuta shi ke tsoron sabon Allah wanda ya ji tsoron wuta shi ke tsoron sabon Allah kuma shi ke tsoron Allah duk dai ga sunan dai ina fata an fahimci ni Allah ce sun matawallaitum ai sun a'arattum kun ka juya kun ka bada baya min ba'da zalika bayan haka ai al-misaq al-qawli an ta'ati daga da'a falawla fadlullahi alaikum in ba dan falala Allah gare ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa lakum gare ku bit tawbati Allah ya ba ku damar tuba aw ta'khir al-azab ku ku Allah ya jinkirta muku azaba lakuntum min al-khasirin da kun kasance daga cikin waɗanda suka yi hasara ai al-halikina halaka ku kenan qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim يوم القيامة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إن كان سنك تشري ما أنها سارة الله إن ذا أي والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يسا إمام الشافعي يتشي كو إتكدي الله سوك متلسي إبادة الإتا كما كما سي الله يتشي تو ولقد ko hakika lamu qasamin kinan lamul qasami ce kinan wallahi laqad alimtum kun sani araftum alladhina atadaw waɗanda suka ketare iyaka tajawazul hadd suka ketare iyaka minkum daga cikin ku fi sabti a ranar asabar bi sayyid samaki suka yi farautar wato kifi wa qad nahaynahum anhum mun hana musu wa hum ahlu ila su ne mutanen wani gari da ake cewa ila ba wani ila na ba da Hausa ake cewa ila hau wahiya ita wannan eh nan kasara gare shi ana cewa aila ko ila kasan sunayen garuruwa wani lokacin galibi sai ka iske ana iya faɗa su da wasu abubuwa daban-daban an gane ko wahiya baldatun inda khalij al-aqaba balda ce tana cikin khalij al-aqaba tawo fa qulna lahum muka ce da su kunu ku kasance qiradatan birrai khasi'ina kuna kaskantattu mubadina abin nisantarwa fa kanu har sai sun ka kasance wahalaku suka halaka ba da talatati ayyam bayan kwana uku shi yasa wadansu malamai suke cewa in an ka maida abu mus manzo Allah sallallahu hadisin da yace ba a taba maida wata al'umma ba an ka shafe halittar ta an ka maida ta wani abu kuma an ka bar ta samu zurriya na fata an fahimci dan haka cewa asalin dan adam daga biri na ƙarya ce nazariyatu darwin a'a yana son ya ƙaryata qur'ani ne Allah ya ce dan adam na farko annabi adamu ne inni ja'ilun fil ardi khalifa inni khaliqun basharan min sulsalin min hama'in masnun sai ce asalin adam daga biri ba haka nan bane waɗannan birran ba sa haihuwa ba su haihu ba shi ne zance mafi inganci to amma saboda darwini ya san cikin tarihi an mai da kakakin nan shigar rai sun yi ba Allah ta'addanci sai ce asalin kowa biri na saboda suka yi tarayya da shi cikin wannan aibi mun fahimta ko Allah ya kyauta dama waɗancan birrai na asali ai Allah ya halicce su faja'alnaha sai muka sanya ta aitilkal uquba wannan uquba azaba nakalan ibratan abin lura sun ƙara wannan tsakiya da gairihim dun ce muku in kun ga an sa wani abu alama kenan ba wai shi mai littafin ya kawo shi ba masu tahqiqin littafin ne na sahihul jalalain kenan ya zama to abin lura li gairihim ga wanin su ko yasa aka ƙara ta saboda su ba su zama to su abin lura ga kawunan su yasa muna saudiya wani malami yake yin khutba a masallacin makka haramin makka yake ce ma 'yan saudiya irin fitattunu da ake so su tashi a saudiya kasar tawargaji ya ce kunu mu'tabiri da kabla an takunu ibra kunu mu'tabirin ku zamanto masu lura qabla an takunu ibra kada kasance gare ku da dauka abin lura duk kasashen ba kamata mu yi hattara kullum a ce a yi fitina a yi kashe kashe a yi kashe kashe shin wai an ka tara kashe kashen ga kai kana fita ne ko mahaifinka yana fita ko mahaifiyarka ko ko yan gidanku za su fita yan an san farkon fitina an san karshen ta kunu mu'tabirina qabla an takunu ibra was-sa'idu man itta'adha bi ghayrihi mai hankali shine wanda ya wa'azu da waninsa ko mai mai arziki to mani'atun wannan ibratun mani'atun tana hanawa min irtikabi mithla ma amilu ka aikata ila abin da sun ka aikata duk kissar da Allah kawo cikin Qur'ani daga cikin hikimarta shine in nagari ne kai koyi da su in munana ne kai mi ka nisanci abin da sun ka aikata laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun lima bayna yadayha ga waɗanda suke gabanta wa ma khalfa harin da suka zo bayanta ai al'umumul latifi zabaniha da an ka ce lima bayna yadayha ga waɗanda abin ya faru a zamanin su suna ganin abin an gane ko wa ma khalfa hada wanda sun ka zo bayan waɗannan al'ummomi kenan wa ba'daha wa mau'izatan tuzamantu wa'adi lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah Allah kenan lil muttaqina Allah shine zaka kaddara wa khussu bi dhikri an kebance masu tsoron Allah da an bato li annahum humul muntafiquna biha domin su ne su zo astu bi khilafi ghairihim ko ba karan bane sabanin wani yana ne a ganin ayoyin Allah ma bai wa astuwa wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ko ba karan bane ba sa ji ga ayoyin nan amma ba sa wa'azuwa sai sun ga bala'i wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun qalu ya waylana inna kunna zalimin sai azaba ta sai sun wa'azu wannan lokacin imanul ittirari bai da amfani ina fata an fahimta mun gane ko to kafin mu tsaida abu biyu zuwa uku nake son in kara karkashin wannan shine cewa munasabar waɗannan ayoyin da abin da ya gabata bayan Allah ya kare bayanin muminnai da kafirai da munafukai ko ba haka ba sai kawo zancen bani Isra'ila saboda su mutane ne masu littafi ko ba karan bani to bayan ya kare duk bayani kasu sai dawo ya nuna cewa da ku muminnai na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da munafukai da kafiran da suka kafirce da su munafukai da su ahlul kitabi duk wanda ya imani da Allah duk ɗaya ake da haka musulunci addini ne wanda ya yarda da kowa zai ka tashi gudunmuwa in ka ce wani bai da izini ma addinin musulunci aiki to kai ba musul da inda ka samu wannan ba qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a qawfa tuba bude take inda mutum ba ya ga mala'ikin mutuwa mun fahimci wannan ko dan haka inda ya kamata a yi abin nan a yi tsere ne shine wajen aiki na gari mun ji wannan ko sannan sai aka ce wa idza akhadna mithaqakum ko sai aka sake koma zuwa ga bayani na mi na su yahudawa irin alƙawarin da an ka doka gare su an gane ko sun mata wallaitun kuma sun mata nuna bayan wannan alkawalin sai suka mi suka saba alkawali kenan kaga tana da alaka da akhadna bi saqakum sannan wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti wannan yana alaka da kissa ce ta bani isra'ila ni'imomin da Allah ya musu an gane ko waɗanda sun kai ta'addanci an kai musu wa'azi kenan an yi maka wa'azi an yi maka mi an yi maka ni'ima wannan duk yana da alaka da ni'imomin da Allah ya musu domin idan ka gori ya aikata wani abu sai kai mi sai kai hattara kuma nan ana magana ne da yahuda wanda suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi nan ana nufin iyayensu ba su ba don ba su ne ba Allah ya rike alƙawli Allah ce kudu ma atirakum bi quwwa kun fahimci wannan sai kai hattara da yan aqida at-tanasukh waɗanda sun ce a rayukan waɗancan na sun ka taso sun ka shiga cikin waɗannan mutane wannan aqida ta yi muni kafirci sun ka ce a jikin ne a sabo amma waɗancan su din ne Allah ya ciro rayukan su ya samu waɗannan mutane kaga ƙarshe kike na sai a ce ma duniya ba ta tashi tunda kullun rayuwa wani ce take tashi ta shiga cikin wani lai filozof sai matsala ta biyu na ƙarshe da suke da alaƙa da usulul alhifz dai da alhifz da usulul tafsir inda ce sun matawallaitun min ba'ad zalika sai ka ce abata miya abata da ainun da ba'un da ta'un ba buka haka nabini ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم توليتم من بعد ذلك كاجي ابتا على رمى رموز الحفظ dan ka gane na iron shine na farko na ba'un shine na biyu na ta'un shine uku sai abu na karshe wanda zamu kara da shi fi usul tafsir nan da yace wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur qa'idatu al-ijmal wa tafsir nan bakara wagga kissa ta zo mujmala amma a cikin sunatul araf an yi mi an fassara ta don ya ce wa idan akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura kaga aya biyu na kawo thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin a'raf sai fassara ta واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم كم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين الإجمال والتفصيل قائدة تبيو سيكم ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في سبتكم آه ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في السبت يتسي وأدى علاقة دوا واسألهم عن القتل كانت حادث البحر نوكما وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة يا كاو wannan bayani ne a cikin wato suratul a'raf da har yanzu wa idna taqana al-jabala فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون كما سيكاوي تشمي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم المناسبة أين المناسبة munasaba saboda ya faɗi misaq din bani isra'ili sai zo ga misaq ga dukkan yan adam gaba daya in taqala min al-gharad al-khas ila al-gharad al-am abinda muka faɗa zaman tore dai Allah ya ba mu lada wanda muka sai Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته